الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan marece na laraba a daren alhamis daren sha shida ga watan biyu watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1448 a ci gaba da karatunmu na littafin la ilaha illallah ma'anaha wa shurubuha wa nawaqiduha wa fada'iluha wallafa ta al'allamatu shaykhul imam abu abdullah muhammad sa'id raslan hafizahullahu ta'ala wa zada min sihhatihi wa iffatihi wa afwi idan ba amince ba muna cikin ainihin wato shurubu la ilaha illallah inda mun ji bayanin da malam ya kawo daga al'allama fauzan al-fauzan hafizahullah game da wato tafsiru ulama il-kalam li kalimati tauhid tafsiru ahli wahdatil wujud tafsiru la ilaha illallah inda al-jahmiya wal mu'tazila inda al-hizbiyyin min al-qutubiyyin wal ikhwaniyyin za mu tashi a na biyar shine tafsiru ahli sunnati wal jama'a wanda wannan shine karatu na bakwai a cikin wannan littafin insha Allah ta'ala Allah ya samu dace malam yace khamisan tafsiru ahli sunnati wal jama'a tafsiri na ahli sunna wal jama'a al firqatun najiya tawaga mai tsira mai rabauta waɗanda suka bi qala Allah qala rasuluhu ala fahmi sahabati رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآل السنة والجماعة سنة دفسر دسكي ما لا إله إلا الله دون أبن إصطلاحي كو تفسيري كو ترجمة لكيغا أهل السنة سني وسنة ينشأ بسا حسكا الكتاب والسنة أبسا حسكا القرآن لسنة رمضان الله صلى الله عليه وسلم malam yake cewa la ilaha illallah ma'anaha ma'anar la ilaha illallah yani inda ahli sunna wal jama'a wa huwa minhum insha Allah cewa la ma'buda bi haqqin illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah daga sai an ƙara da bi haqq babu abun bautawa da gaskiya ba wanda ya cancanta ya kai ya isa a bauta mishi in ba Allah ba li'anna al-ma'budati kathiratun domin ababan da ake bauta mawa suna da yawa wani analisin da aka yi daga kasar China ko India cikin biyan nan da in bambance ba an samu abubuwan da ake bauta mawa sun kai kusan dubu abubuwan da ake bauta a kasar China akwai wanda aka samu bautar abinci suke buredi suke bauta mawa wasu suna bautar kare wasu na bautar maciji wasu suna bautar kifi wasu suna bautar dorinan ruwa wasu suna bautar kunkuru an gani har a hada masu bautan mace wannan bautar dodo to da haka abubuwan da ake bauta mawa suna da yawa walakin nan ma'abuda bi haƙƙin huwa Allahu wahdahu kamar fa sai dai wanda ya cancanta a bauta mushi abun bauta bisa cancanta da gaskiya shine Allah shi kadai wa ma siwahu fa ibadatuhu batila duk wanda ba Allah ba bautar shi ƙarya ne shirme ne bai cancanta abota mai ba kama qala ta'ala zalika bi anna Allah huwa al-haq wurin da Allah yace abinda ya faru saboda shi Allah wato shine gaskiya bautar shi ce gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil kuma abubuwan da suke bauta mawa koma bayan shi ƙarya ne wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir Allah shine madaukaki mai girma yana da uluwu sifati wa uluwu dhat yana da daukaka ta sifa daukaka ta zati ba abin da ya kai shi san ba abin da ya kai shi daukaka da girma da daraja Allah mai girma ne abin girmamawa abin darajtawa fala ilaha illallah kalmar la ilaha illallah nafiyun wa ithbat wannan ai mun shaji korewa ne da tabbatarwa nafiyul ilahiyyati amma si wallahi azza wa jalla kore bauta da cancantar bauta ne daga duk wanda ba Allah mai girma da daukaka ba minal mursalina daga cikin manzanni hatta muhammadin sallallahu alaihi wasallam har annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai cancanta abauta mushi ba ibada ba haƙƙin shi bace shi yasa shi da kanshi yake hanawa duk wani abu da zai zama an raba shi ko an dan yi jirwaye ko an dan yi wani shagube da wani haƙƙi na Allah zuwa gare shi annabi hanawa yake sallallahu alaihi wasallam shi yasa wancan da yace aqumu nastaghifu bi rasulillah in hadha almunafiq annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu la yustaghafu bi inma yustaghafu billahi azza wa jalla wannan da yace ma sha Allah wa shi'ta ji aj'altani lillahi niddan kul ma sha Allah wahda waccan da tace wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin yace da'i hadha wa kuli billadi kunti taqulina cika ta ƙara faɗin wannan magana zala sallallahu wani yazo yana yaba shari'a yana yaba annabi sallallahu yana wato ainihin saj'i da maganganu masu daukar hankali sai yake cewa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad naja wa man ya'sihima faqad ghawa wanda yayi ma Allah da manzo biyayya ya tsira amma wanda ya saba musu kaga nan ya ce man yuti illaha wa rasula gurin isyan me kun ya ce wa man ya'si illaha wa rasula sai ya ce wa man ya'si hima sai ya hada su cikin damiri guda annabi bai bashi haka ba ce mai yayi bi'sa khatibul qaumi ant tir da mai magana cikin mutane irin ka tir da mai zakin baki irin naka wato da cewa ka kar bambanta Allah da ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ina fata an gane haka shi annabi shine shugaban masu tauhidi shugaban masu kira zuwa ga tauhidi shugaban masu kare haƙƙin Allah subhanahu wataala na tauhidi ba wasa ba sanya ba sakaci babu wata wata janibi ne wanda babu daga kafa babu kara ba sani kuma ba sabu subhanallah kaji mutum ya ce ya rantse da Allah da annabi kuma ni wa'in nan wannan abuwa ni dai in ba cikin 'yan zamunan nan ba da ba na ji ana faɗa kuma ba komi ya jawo hakan ba sai wasu daga cikin masu da'awa in bid'a zuwancan dan baucin ai ya fito har aka yi ta mai martani yana cewa ya rantse da Allah da Annabi to har wasu suka dauka suke ganin kamar wani abu ne na nuna soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi da Annabi zai dawo duniya sai ya yaki wannan ba a rantsuwa da shi Allah ya mai wahayin cewa ba a rantsuwa da kowa sai Allah ya ji sai duna umar ya rantse da mahaifin shi ya ce mai karka ƙara inna allaha yanha inna allaha wa rasulahu yanhayanikum ko kuma yanhakum an tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut Allah ya hana mutum in zai yi rantsuwa ya rantsuwa da iyayen shi sai ce duk wanda zai yi rantsuwa ya rantse da Allah ko kuma ya shiru in ba za ka iya rantsuwa da Allah ba ka ja bakin ka kai shiru kawai ko shedan duk lalacewar shi da Allah yake rantsuwa qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in rantsuwa yake da izza da buwayar Allah subhanahu wata'ala bai rantse da kanshi ba bai rantse da wani ba a rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an hada shi da Allah cikin damiri yayi fada ya hana to ina ga wanda zai yi rantsuwa da shi ina ga wanda zai Allah kadai shine ya rantse da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma dama Allah ba a daura mai doka abin da ya ga dama yake fa'alul lima yuridu shi ne ce la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahuna in kana ganin rantsuwarka za ta ƙara ma annabi daraja to ai Allah ya rantse da shi ai ya ishe shi an gane gore kewarin bakin ka can gefe in za ka yi rantsuwa ka rantse da Allah na fata an gane wannan na'am da haka bauta cancantar bauta ba haƙƙi ne na wani koda manzo ne a manzannin ma hatta muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta bakin gardawa an kai waladaina kenan an kai bango a cikin halittu da an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shikenan an gama an yi ta babban mai hankali ina fata an gane wa minal mala'ikati hatta jibril kuma ba wanda ya cancanci abota mai cikin mala'iku ma hatta mala'ika jibril wanda kaga shine me shine shugaban mala'iku shi yasa Allah ya tashi bayyana wani hukunci ko wata mas'ala ta mala'iku ko zai bada labarin za su yi wani abu sai ya ambaci mala'ikun a dunkule sai kuma ya ambaci mala'ika jibrilu daban tanazzalul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana kaga tanazzalul mala'ika jibril ya shiga ciki amma saboda dadin matsayin shi da karin darajar shi sai aka ce war ruh wanda ar-ruh shine mala'ika jibril alayhi salatu wassalam to hatta mala'ika jibrilu bai cancanta abota mishi ba fadlan an ghairihi ma min al-anbiya'i was salihin to ballantana kuma waninsu daga cikin mutanen kidda cikin annabawa da mutanen kirki wa ithbatiha lillahi azza wa jalla da tabbatar da wannan kalma ga Allah shi kadai shine ma'anar ithbatina wato annafi wal ithbat dake cikin wannan kalma ka fahimci cewa bauta ibada haƙƙin Allah ne shi kadai babu wani dan girman shi ko darajar shi da za a bauta mishi da za a karkatar da wani bangare na ibada zuwa gare shi Allah bai yadda ba mala'iku ba su yadda ba annabawa ba su yadda ba shi yasa aka zo da mala'iku ranar gobe alkiyama aka tara kafiran da suka bauta ma wa mala'iku sai mala'iku su barrantar da kawunansu sai su ce ainihin wato anta waliyuna min duni bal kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minun ce mu kai ne majibincinmu ya Allah kai ne mai taimakonmu kai ne abin ƙaunarmu ba wa'innan mutane ba ruwanmu da su shaidanu ne suka sa su suka riya musu bautar wani Allah amma mu ba mu kira su zuwa ga bautar wani Allah ba haka annabi isa cikin cikin annabawa za a tsaye da shi Allah ya ce mai a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah sai ce qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq annabi isa zai ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah bai dace in faɗi abin da ban cancance shi ba in ce su bauta min wane ne ba haƙƙina ba ne in kuntu qultuhu faqad alimta har in ni nace su bauta min ai Allah ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum abinda kawai na ce musu shine aikin da kasa su bauta ma Allah wanda shine ubangiji na kuma ubangijinsu ai kalmar farko da ya faɗa a duniya da aka haife shi ma cewa inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya cewa shi bawan Allah haka kawai shine bautar Allah ne haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace la tutruni kama atratin nasara ibn maryam kar ku wuce iyaka gurin yabona kamar yadda kiristoci suka wuce iyaka gurin yaban annabi isa dan maryam ya ce fa inna ma ana abdun fa kulu abdullahi wa rasulu ni bawa da ka ku ce bawan allah kuma manzansa shi yasa zaga a cikin maqamat samiya a cikin gurare masu daraja da allah ke yaban annabawa in ya tashi wasa su sai ya jingina musu ubudiyya sai ya jingina musu bauta wanda yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah da aka tambaye shi wai shin bawa yana iya kai wani mataki da ya wuce matsayin shi na bawa yace wallahi baya kai wannan matakin duk wani matsayi duk wata daraja duk wani kima da dan adam zai kai bai wuce a kira shi bawan Allah ya rubuta littafi tambaya ce aka mai ya bada amsar ta a littafi sukutum da guda al-ubudiyya ya kawo dalilai na fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake ambatan shi a wasu gurare da su ne darajar shi su suka fi ƙara daga darajar shi akan sauran halittu amma in ya tashi baya ambatan shi da rasulu ko nabiyu sai ya kira shi da Abdullahi subhanalladhi asra bi 'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina kaga ai wannan makami na Isra'i da Mi'raji makami ne mai girma bai kira shi da cewa subhanallazi asra bi rasulihi ba bai ce subhanallazi asra bi nabiyihi ba sai ce subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi kaga daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da Allah zai bada labarin an saukan mai da qur'anin sai ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi bai ce ala rasulihi ba bai ce ala nabiyihi ba wanda ko Qur'anin nan Allah ya ce wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun yace Qur'anin nan darajar kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine izzarka shine buwayarka hakan nan mutananka daga cikin Larabawa da Quraishawa izza ce a gare su haka dukkan musulmi laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala afala ta'qilun kaga sai ya kira shi da abdu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa atu bi suratin min mithli ana bayani cikin abin da ya shafi tahaddi da Allah ya ma dukkan kafirai dukkan halittu inda wanda ya isa ya zo da irin Qur'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira shi da abdu abul wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada ana zancen sallah wanda ita ce a'zamul ibadat sai bai kira shi da rasulu ko nabiyu ko wata inkiya ba sai ya kira shi da abdu ka kasance bawan Allah mai bin Allah daraja ce da babu kamata wa mimma zadani sharafan wa izza wa kittu bi akhfasi ata'u thurayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an arsalta ahmadani nabiyya mai iya magana yace daga cikin abin da ya ƙara min girma da izza har nake jin kamar na wuce tauraron thurayya na taka shi da kafata ma saboda jin na isa saboda na shiga cikin faɗin Allah ya ibadi na shiga cikin bayin Allah daga cikin abin da ya ƙara min daraja wa an arsalta Ahmad Ali nabiya da ka tada ni cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabawa sun yi kira zuwa ga abu Allah shi kadai Allah subhanahu wa ta'ala ce bai dace ga annabi ba dan Allah ya bashi annabta ya bashi littafi an ya kula linnasi kunu ibadan li min dunillah yazo ya ce wa mutane ko zama bayi na koma bayan Allah Allah ce annabawa ba sa yin haka walakin kunu rabbaniyina sai dai annabawa cewa suke ku zama annabato malamai na Allah masu bin tsarin Allah bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna sai ce wala ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyina arbaba baya umarta ku ku rike annabawa ko mala'iku a matsayin ababen bauta a ya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun dan me zai umarce ku da kafirci bayan ku kun kasance musulmai ashe bautar wani annabi ko bautar wani mala'ika yakan maida mutum kafiri ya yarda daga musuluncinsa Allah ka kare mu malaice wa kalimatu taqwa wa asasu tauhidi wal urwatu wuthqa kalimatu la ilaha illallah kalimar tsoron Allah da Allah ya kimtsa masa habbai yace wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha to wannan kalma ta taqwa ita ce la ilaha illallah wa asasu tauhid foundation na na tauhidi foundation na, na tauhidi tushe da ainihin wato ginin farko na tauhidi shine kalmar la ilaha illallah in babu ita babu tauhid wal urwatul wuthqa igiya mai karfi wadda za ta kai mutum zuwa ga tudun mun tsira ita ce la ilaha illallah kalimatu la ilaha illallah dallat ala jami'i aqsamit tauhidi ta yi nuni zuwa ga dukkan nau'ukan tauhidi guda ukun nan allati zakaraha ahlus sunnati wal jamaa wanda ahlus sunna wal jamaa suke ambato a cikin littattafan su tauhidul rububiyya wat tauhidul uluhiyya wat tauhidul asma was sifat ala hadha an nahw a bisa wannan tsarin gashi nan zai ambata maka ta yanda zaka fahimci wa'annan aqsam na tauhidi cikin kalmar la ilaha illallah dan ba kalma ce ta wasa ba kalma ce mai matukar girma na farko dilalatuha alal uluhiyya dilala ma'ana nunin da la ilaha illallah take yi zuwa ga uluhiyya yanda take koyar da a kadaita Allah da bauta li'anna ma'ana saboda ma'anar wannan kalima annahu la mustahiqqa lil ibadati illa Allah ta'ala shine ba wanda ya cancanci bauta sai Allah ta'ala babu wanda ya cancanta ya isa wai a bauta kushi face sai Allah subhanahu wa ta'ala fala ilaha kalmar la ilaha bangare na farko daga cikin bangarori biyu da kalmar take da wannan korewa wannan tabbatarwa to kalimatu la ilaha wadda ita ce nafiya ita ce mai korewa nafat istihqaq al-ubudiyyati amma siwa Allah ta kore cancantar bauta daga duk wanda ba Allah ba to kaga amma siwa Allah shine ai misalin da ake ta bugawa baro-baro dan ka gane hatta mala'iku ko da mala'ika jibril hatta annabawa ko da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wani daga cikin salihan bayi ko waliyai ko kaza kaga ba ma sai an ambace shi domin sawun giwa na ya take na rabu an ambace annabawa da mala'iku to kaga wani daga cikin wagairahum ai ba sai an ambace shi ba eh ko da shehin senegal ne ko na morocco ne ko na ina ne e ko na ina ne tunda aka ce Allah aka ce mala'iku aka ce annabawa kaga ai shi ko duriye shi ba za a ji ba eh ko duriye shi ba za a ji ana babbakar giwa ko yau eh daga ba a jin kaurin kuda ko to shine sai malam yake cewa ma'anarta ya wato ainihin ita kalmar la ilaha ta kore cancantar bauta daga duk wanda ba Allah ba wa illallah ɗayan bangaren na biyu faɗin illallah athbatat jami'a anwa'il ibadati lillahi wahdahu ta tabbatar da dukkan nau'ukan bauta ga Allah shi kadai la sharika lahu babu abokin tarayya ba shi da abokin tarayya a cikin wannan nau'uka na ainihin wato ibadar tashi ba a hada shi da kowa cikin nau'i ɗaya daga cikin nau'ukan bauta kaga cikin nau'ukan bauta akwai yanka akwai isti'ana akwai istighatha akwai ainihin wato addu'a akwai azzabah akwai kaza ba a ma wani Allah ba a ma wani Allah yanka ba a ma wani Allah wato ainihin bakance annazir ba a roko daga wani Allah ba a neman taimakon wani Allah cikin abin da babu mai iya yi sai Allah akwai abubuwa na rayuwa na yau da gobe wanda a hankalce ma ka san ka iya nema gurin abokinka ko dan uwanka wasu wani rance ko wani taimako wani tallafi da kasan zai iya har ma Allah ya zargi wanda ba sa haka wa yamna'una al-ma'un sifa ce ta mala'iku ta munafikai su to amma kaga taimakon da ake nufi cikin abin da babu mai iya yi sai Allah wannan baka nema daga gurin kowa sai Allah agaji da cikin abin da ba mai iya agaza ma akai sai Allah baka neman taimakon kowa sai Allah subhanahu wataala to kowane nau'i daga cikin nau'ukan ibada haramun ne a karkatar da shi daga wani Allah daga Allah zuwa ga waninsa bal shirka ne to da haka kalmar la ilaha illallah ta kunshi ithbatul uluhiyya ta kunshi tabbatar da bauta ga Allah shi kadai na biyu tauhidur rububiyya tauhidi na rububiyya na kadaita Allah da ayyukan shi abubuwan da shi kadai ya kadaita da yin su kaga shi uluhiyya aikin bayi ne amma da suke fuskantar da shi zuwa ga Allah shi kuma rububiyya aikin Allah ne da yake yi na kula da bayin shi halitta su azurta su ba su lafiya ba su kariya saukar da ruwan sama fitar musu da tsirrai na abinci da na ciyayin dabbobi da sauransu dukkan wa'annan aikin Allah ne shi kadai to kalmar la ilaha illallah ta kunshi me tabbatar da kuma yadda da cewa Allah shike da komai kuma shike gudanar da komai sai mallan yace ai ayin firadullah ta'ala bi khasa'isir rububiyya wato ana nufin kadaituwar Allah da abubuwan da suka keɓanci rububiyya shi wa qad dallat kalimatu la ilaha illallah ala tauhidir rububiyyati ala sabilit tadammun kalmar la ilaha illallah ta kunshi tauhidin rububiyya ne ta fuskar kumsan wato rububiyyar daga uluhiyya za a gano cewa to ai me yasa za a bauta mu Allah ai saboda rububiyyarsa saboda shi ya halice mu ce me yasa zaka bauta mu Allah saboda shi ya halice ka shi yake azurta ka shi yake baka abinci ai hujjar da annabi Ibrahim ya bayar kenan yace innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini yace na barranta daga dukkan abin da kuke bauta mawa sai dai Allah da ya halicce ni domin shi zai shiryatar da ni kenan ba zai yiwu in bauta ma wanda ba shi ya kage ni ba haka a can da suka da yace ainihin wato in ma za su yi bara'a daga gare shi yace to shi ya barranta daga goma kansu sai Allah subhanahu wataala yace allazi huwa yut'imuni wa yasqi wa idha maridtu fa huwa yashfi wallazi yumituni thumma yuhyini wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din kaga duk gumakan su ba sa yin wani shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni ne rashin lafiya shine yake bani magani yake warkar da ni gumakan su duk ba su iya wani duk wanda ba Allah ba ba zai iya kawo ma waraka daga ciwo ba ba zai iya kawo ma ciyarwa daga yunwa ba ba zai sai dai ya zama sababi kawai amma ba shine ya ainihin wato kaddara wannan abin ya zo gare ka ba to da haka tunda aka ce ba za a bauta ma kowa ba sai Allah ka san akwai dalili ka san akwai dalili to shine sai yake cewa fa tauhidul uluhiyya mutadamminun li tauhidir rububiyya tauhidin uluhiyya na kadaita Allah da bauta ya zama shi kadai zaka bauta ma wa bauta ta gaskiya ya kumshi kadaita Allah da rububiyya shi saboda ka san shi kadai yayi ka shi kadai yake da komi ba zai yiwu ka sarrafa bauta ga wani Allah tunda ka san dai halitta da Allah ya yi kula da halitta da Allah yake bai da abokin tarayya a ciki ba shi da abokin tarayya a cikinsu dauka na fihi ma alihatun illallahu la fasadata wa subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun وذلك لأنه لا يستحق أن يفرد بالعبادة إلا من كان منفردا بالربوبية abin da yasa saboda ba wanda ya cancanta a bauta mishi shi kadai a kadaita shi da bauta sai wanda ya kadaita da rububiyya wanda ya zama shi kadai ke halitta shi kadai da an ce rububiyya ku kiyaye ana nufin kula da halittu samar da su daga babu da kuma kulawa da rayuwarsu cin su da shan su kariyarsu da ainihin amincin su da komi nasu da arzikinsu da komi yana hannun Allah subhanahu wa duk wani numfashi na rayuwarka duk wani kyafta ido na rayuwarka yana karkashin kulawar Allah da ya ga dama zai ma kufir na gani ya ma kufir na ji ya ma kufir na tafiya ya ma kufir na haƙora an gane ko ya janye tallafin shi na rayuwarka gabaki ɗaya sai numfashin ya tsaya shi kaɗai ke iya wani babu wani makhluki da ya isa ya maka wani to don haka ba wanda ya cancanta a bauta mai shi kadai sai wanda ya zama shi ke da komi shi kadai shi yake ma kowa komi shi kadai tunda ko haka ne kenan shi kadai ya cancanta a a bauta mishi ai misali iyayenka kana kyautata musu kana mutunta su saboda su ne sababin zuwanka duniya su sababi ne kawai to don me ba za ka bauta ma wanda shi ya halicce ka ya halicci iyayen naka ba shi ya ba su kyautarka da bai ga dama ba da ba a yoka ba da bai ga dama ba da an yi barinka da bai ga dama ba babanka ba zai gama babanka ba balle yayi auren a same ka gane ku to iyayenka kana mutunta su kana girmama su komi na duniya na arzikinka kana iya bayar da shi saboda su kuma hakan ne shari'a ta tsara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace walau amaraka an takhruja min duniyaka da za su umarce ka ka haƙura da wani abu naka na duniya ka ba su annabi ya ce ka ba su iyaye fa ke to ina ga shi kuma wanda ya halicce ka ya halicci iyayenka da su iyayensu shi ya yi ka ya yi su ya yi iyayen da suka samar da su to don me ba za ka mai sallah ba don me ba za ka mai azumi ba domin shi don me ba za ka kaɗaita shi da bauta ba don me ba za ka tsaya a inda ya tsaida ka ba ina fata an gano so da ayyama alheri alherin da babu irinsa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in ka tsaya kirga ni'imomin da Allah ya yi maka wallahi ba za su kirgu ba ba za su kididdugu ba tun daga gangar jikinka wa fi anfusikum afala tubsirun a cikin rayuwarka akwai abubuwa da yawa waɗanda sai dai abin da kawai ka iya hararowa ko ka iya tunowa wani abun ba za ka taɓa sanin ni'ima ba ne sai san da ka rasa shi yanzu wani in ji bawali zai je bayi ya bawali zai je ya bayan gari ba zai taba gane wai ni'ima ne wannan ba sai ranar da lalura ta sa bawalin yake fitowa ya duka ya kasa yin fitsari ya duka ya kasa yin kashi nan zai gane ashe wa'annan abubuwan da yake ganin ba komai bane ashe babbar baiwa ce Allah ya mishi akwai wanda za ga ya tsinci kanshi a halin rihi kawai yake so yayi fatan shi yayi iska ya tusa saboda cikin ya kume ya kume ya daure guri guda samun lafiyar shi ya saki wannan tusi in Allah ga dama sai ya hana shi sai ya hana shi to ni'imomin Allah ba su kirguwa haka mai hankali da kana su sai ka gane to ba fa wanda ya cancanta abota mawa sai Allah wannan aqida wannan karatun ya dace da ɗabi'arka ya dace da fitrarka ya dace da kyautataccen hankalinka in dai ba ka bari wasu shedanu sun gurbata ma hankalinka a saka ka je ka bauta ma wani shehi kilma ba ka taba ganin shi ba garin kuma bai taba zuwa ba ba shi da wani tasiri a gidanku ba wani abu da zaka kalla a cikin gidanku ka ga cewa kokarin wannan shehin babu shi kwata-kwata kuma a saka bauta mushi ai kaga tiki ba lada ke Allah ka tsare sai malam yake cewa kama qala ta'ala ko hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard kaga rububiyya shin akwai wani mai halitta da ba Allah ba wanda yake azurta ku daga sama yake azurta ku daga ƙasa in aka shiga halin fari da rashin ruwa wa ake roko Allah ake roko manomi in yaje yayi shuka ya shuka irinsa komawa yake yace to ya Allah ko ya roki Allah ya ce Allah ya sa amfanin nan yayi kyau Allah ya sa wannan masarar tawa ta yi kyau shinkafin nan tawa ta yi kyau kumbitar nan da na shuka kabewan nan da na shuka tumatir nan da na yafa Allah ya sa ya yi albarka Allah ya sa ya yi kyau Allah yake roƙo ko likita in ya tsura ma allura cewa yake je ka Allah ya sauwake ya san ba shi zai baka lafiya ba ai magani ma suka ce asali magani shine magani wato a sha dai magani an zuba masarautar Allah ido kenan eh mun gani kenan shine magani ba shi ke warkarwa ba Allah ne akwai wanda zai shekara 20 yana shan magani bai warke ba sai wani ya kamu da wannan ciwon cikin magungunan da shi yake siya zai san mai ya sha nan take shi ya warke kaga kenan ba maganin ke warkarwa ba sai da ganin daman Allah subhanahu wataala to akwai wani mai halitta cikin sammai ko cikin kasai da yake azurta ku daga sama ko daga ƙasa babu la ilaha illahu babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai kaga sai ya alakanta rububiyar Allah ta zamanto dalili gurin samar da uluhiyyar shi tun da dai shi kaɗai ya halitta duk duniya ta shaida da na ƙwarai da na banza da musulmi da kafi sun yadda Allah ke halitta shi kaɗai ke azurta halitta duk duniya ta shaida da na kirki da na banza ba mai saukar da ruwan sama sai Allah ba mai fitar da tsirrai daga cikin ƙasa sai Allah ba mai azurtawa sai Allah ba mai ba da haihuwa sai Allah ba mai ba da arziki sai Allah to kowa ya cancanta abauta mawa sai Allah shi kaɗai daga kenan uluhiyya dalili ce na me ana fitar da rububiyya daga uluhiyya domin rububiyya dalili ne na samar da uluhiyya shi yasa ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun yace ya ku mutane ku bauta ma ubangijin me yasa za ku bauta mishi sai ya kawo dalili alladhi khalaqakum wanda shi ya halicce ku wallazina min qablikum shi ya halici waɗanda suka gabace ku da iyayenku da kakanninku da karnuka da al'ummun da aka yi baya duk shi ya samar da su kuma wanda suka tsira cikin wa'inda suka wuce shi kadai suka bauta ma to kuma ku bauta ma Allah ku huta ina fata an gane فدلت الآية على أنه لا يستحق أن يعبد إلا المنفرد بالملك والرزق وغيرهما من أمور الربوبية سيوانا آية تينوني أكن تيوابا واندي تنتنت أبو تامشي أكأي تاشد أبو تاسي واندي يا كأيت دا ملكي دا أرزكي شيئا ملكي كومي شيئا أزر تقوى وغيرهما من أمور الربوبية دا وسنسما دا جسكين الأمران ربوبية كما الرايا وادا كشيوا ɗaukakawa da kaskantarwa kiyayewa da kaza da kaza da kaza waɗanda suke ayyukan Allah ne ga bayinsa shi kadai ya cancanta abota mawa fa kalimatu tauhidi kalima ta tauhidi kalmar la ilaha illallah tadullu ala tauhidir rububiyyati bit tadammun tana yin nuni bisa ga tauhidir rububiyya ta hanyar shigar shi cikin uluhiyya saboda haka da kaji ko da yaushe ana cewa abinda ake nufi da wato ainihin la ilaha illallah ana nufin uluhiyya abinda ake nufi da la ilaha illallah daina shirka kadaita Allah ba ana nufin cewa rububiyya ba ta cikin la ilaha illallah ba ba ana nufin cewa rububiyya ita ba dole sai an yi imani da ita ba a'a saboda ita ba a yi rikici a kanta ba mahallun niza'i ne ake ambato daga cikin kalmar la ilaha illallah abinda ya hada rikici tsakanin musulmai da kafirai tsakanin annabawa da mabiyansu shine sun kiyarda su kafira sun kiyarda su bauta ma Allah shi kadai amma da annabawan da mabiyansu da musulmai da kafirai an hadu akan cewa Allah ne mai halitta annabawan sun tambayi mabiya mabiya sun tabbata kafiran sun yadda Allah ke halitta ke azurtawa ke kaza kaga yanzu case close kenan an rufe wannan babu babi na biyu ne ake ta rikici ku yadda tun da shi ya halicce ku to shi kadai za ku bauta mawa ku yadda shi yake ba ku arziki to shi kadai za ku bauta mawa to nan ne sai suka sanya wasu ababen bauta koma bayan Allah suka hada su da Allah cikin bauta sai suka yi kwado suka yamutsa al'amarin sai ya zamanto wannan gidan na biyu ya rusa musu gidan na farko tauhidin rububiyya da suka yi imani da shi ba zai wadatar da su ba ba zai musu ceto a gurin Allah ba saboda ba su yadda da uluhiyya ba domin a haɗe suke dole sai an yadda da kowane aka wani da malauki cewa an ka yadda da wani annabi ba ka yadda da wani ba imanin da kai da wancan annabin ba zai warkar da kai daga rashin imaninka da da wannan annabi in ba ka ba ai yahudawa sun yarda da annabi Musa amma yarda su da annabi Musa da su annabi Dawud da Sulaiman da suke ba zai amfanar da su da komai a gurin Allah ba saboda me sun ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tuhumi annabi Isa alaihi salam kiristoci sun yadda da annabi Musa sun yadda da annabi Isa sun yadda da annabawan banu Isra'ila wannan ba zai wadatar da su gurin Allah ba saboda sun karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayin da annabin su annabi Isa alaihi salam yace musu su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa me wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad ya musu albishir bal kowane annabi sai da yamma al'umma albishiri da da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kuma Allah yayi alƙawari da dukkan annabawa da a ce annabi Muhammad zai bayyana a zamanin wani annabi dole ya bi shi wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna Allah ya ce wallahi na yi alƙawari da ku in har annabi muhammad sallallahu ya zo a zamaninku za ku yi imani da shi kuma za ku ba shi kariya qala a aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri kun tabbatar kun yi alkawari akan qalu aqrarna suka ce tabbas mun yadda mun yi alkawari qala fa shahadu wa ana ma'akum min ash-shahidin yace ku shaida ina tare da ku cikin masu shaidantawa daga kowane annabi yana dakon yana jiran zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya zama farkon wanda zai yi imani da shi to ina ga mabiyansu sai mabiyan waɗannan annabawan sai suka ƙaryata wannan annabi to imaninsu da wancan annabin ya rushe to hakan nan mutumin da ya ce ya yarda da rububiya amma bai yarda da uluhiyya ba rashin imanin shi da uluhiyya ya rusa mishi rububiyarsa haka bil aksi da za a samu wani ya ce ya yarda zai bauta mu Allah shi kadai amma kuma shi a ganin shi ba Allah kadai ke halitta ba duk da abu ne mustahil a samu haka amma ga kaddarawa a samu wani ya ce ya yadda da da uluhiyya amma a cikin rububiyya bai yadda ma Allah ya halitta ba subhanallah ko kuma bai yadda Allah ne ya kadaita da halitta ba akwai wasu da suka taya shi to wannan shi ma uluhiyyar shi ba za ta mai amfani ba ta rushe to haka shi ma bangare na ukun dole a yi imani da shi shine tauhidul asma'i wa sifat shi ma kuma yana cikin kalmar la ilaha illallah tauhidin sunayen Allah da sifofinsa Allah yana da sunaye yana da sifofi sunayen shi da sifofin shi ka san abin da dai nassi ya zo maka da shi amma baka da baka da ihata da kewaye da karaɗe dukkan sunayen Allah lalle akwai sunaye 100 ba ɗaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna to amma ba ana nufin su kadai ne sunayen Allah ba so da ya zo a hadisi cikin musnad Imam Ahmad hadisi na damuwa ka shiga damuwa ka karanta wannan addu'a ya addu'a take Allahumma la la baita Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك kaga yace ina roƙonka da duk wani sunanka wanda ka sanya ma kanka ko ka saukar a littafinka ko ka sanar da wani bawa daga cikin bayinka ko kuma ka togace kanka kadai da sanin wannan suna akwai sunayen da ba wanda ya san su sai Allah shi kadai to daka a dunkula zaka yi imani da duk wani suna da Allah ya sanya ma kanshi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi da shi sawa'un sunan an yazo cikin alkur'ani da sunna ko bai zo ba in dai Allah ne ya ambaci kanshi ko ya sanya ma kanshi wannan suna kai imani da shi sannan dukkan waɗannan sunaye suna dauke da sifofi in an ce al-alimu ana nufin yana da al-ilm in an ce al-basiru yana da al-basaru in an ce al-razzaqu yana da ar-rizqu al-qadiru yana da al-qudratu duka sannan akwai sifofin da su ba daga cikin wani suna aka ishtiqaqin su ba ba daga cikin wani suna aka yi su ba kamar addahiku misali sifata addahik sifata arrijil sifata ko alqadam sifata ainihin alwajh an fahimta wayannan sifofin dukkan su zaka tabbatar da su su ma a bisa ma'anar su sa'annan ba za ka sanya ma Allah makamanci a cikin sunayensa da sifofinsa ba sannan ba za ka kore su ba kuma ba za ka karkatar da su daga ma'anar su ba kamar yadda yan bid'a suke yi daga wannan tauhidin shi ma yana da alaka da la ilaha illallah wanda a cikin shi da yawa daga cikin tawaif na bid'a suka bata tun daga jahamiyya mu'tazila maturidiyya ash'ariyya karramiyya kullabiyya duka sun samu bata da zamiya wasun su sun ma kai haddin kafirci kamar jahamiyya gurin ƙaryata sunaye da sifofin Allah li'anna ithbata wujudillahi asla saboda tabbatar da samuwar Allah ma a asali wa ifradahu bil ibadati subhana da kadaita shi da bauta shi kadai yu'addu ithbatan li asma'ihi wa sifatihi ayyana za a dauke shi a matsayin tabbatar da sunaye da sifofin Allah dan an cewa kake bauta ma zaka ce Allah in an ce waye Allah kaga yana da sifar da zaka siffanta shi da ita shine wanda ya halicci samu kaga mai sifa ce ya halicci kasai shine mai azurtawa shine mai kaza shine mai sifofin da suka tabbata kenan tauhidin uluhiyya duka ya kunshi rububiyya ya kunshi al-asma'u was sifat wanda duka suna karkashin la ilaha illallah wadhalika li'annahu la yutasawwaru wujudu dhatin duna asma'in was sifat domin ba zai yiwu a yi tunanin samuwar wani zati wanda ba shi da sunaye ko ba shi da sifofi ba hatta kaskantacce daga cikin dabbobi daga cikin halittun Allah za ga yana da suna kuma yana da yana da sifa alade yana da suna yana da sifa zaka iya siffanta fuskar shi jelar shi da kaza kaza din shi kare yana da sifa jaki yana da sifa an gane wannan ko to balantana ne halitta daka babu wani maujudi babu wani abu saman me face yana da sunan da yake mayyaza shi daga waninsa yana da sifa da za a kwatanta shi da ita sai dai sifofin Allah subhanahu wataala shi kadai ne babu wata sifa da take kama da tashi dan duk wanda ya kamanta wata sifa ta Allah da sifar halitta wannan ya kafirta haka Nu'aym ibn Muhammad ya ambata wanda yake imami daga cikin a'immatus sunna daga cikin masu fada da yan bid'a yake cewa man shabbaha Allah bi khalqihi fa huwa kafir duk wanda ya kamanta Allah da halittunsa to ya kafirta amma sai yace wa laysa fi ma wasafa Allah ta'ala bihi nafsuhu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tashbih duk cikin siffar da Allah ya ba kanshi da siffar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba Allah babu tashbihi a ciki ba koda kaga kamar to ba haka ba ba a kamanta Allah da halittunsa domin laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun fala taj'al fala tadribu lillahi al-amsal wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba wanda yake kamar shi kamar shi subhanahu wa ta'ala wannan yake cewa وذلك لأنه لا يتصور وجود ذات دون أسماء وصفات لأن هذا لا يصح إلا في حق الممتنعات والمعدومات hakan ba zai taba yiwuwa ba baya inganta sai dai a haƙƙin abubuwan da ba sa yiwuwa abubuwan da babu su da an ce ga wani na amma bai da suna kuma bai da kama to babu shi kawai an fahimta ku wanda aka ce bai da suna kuma bai da sifa da za a iya siffanta shi da ita to wannan abun babu shi babu shi yanzu kamar fatalwa ko kaga tana da sunan ma amma ba ta da sifa babu babu fatalwa babu fatalwa tsoron mutum ne ne shedanu ke amfani da shi sai su zo da surar wani wanda ya mutu sai ce ai wane ya mai fatalwa wannan yana can yana cikin ƙasa ba a san ba wani hali yake ciki yana ta kan shi ko yana ta kan shi ka ce ya ma fatalwa ina shi ina kai ai kun rabu kuma ila yawmit tanadi sai ranar lahira to saboda haka duk abin da kaji an ce ba shi da suna ba shi da sifa to wannan abin babu shi وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على دلالة كلمة التوحيد على جميع أنواع التوحيد شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني أبو العباس رحمة الله تعالى عليه وغفره يا صفا يا أينهم واتو يا فتا قرار شيني نص يا فتا قرار akan yanda kalmar tauhidi take nuni zuwa ga dukkan nau'uka na tauhidi faqala sai yake cewa wa shahadatu an la ilaha illa allah fiha al ilahiyatu kalmar la ilaha illa allah shedawa ba abun bauta da gaskiya sai Allah cikinta akwai haƙoƙin Allah subhanahu wataala shi ake kira ilahiyat abubuwan da suka shafi ubangiji kaga rububiyya uluhiyya asma'u was sifat wa hiya al usulu thalatha su ne wa'innan usul ɗin guda uku ko aqsam guda uku ko anwa guda uku tauhidul rububiyyati wa tauhidul uluhiyya wa tauhidul asma'i wa sifat kadaita Allah cikin halitta da ayyukansa da kuma kadaita Allah subhanahu wataala a cikin cancantar bauta da kuma kadaita Allah cikin sunaye da sifofinsa wa hadhihi al-usulu thalathatu taduru alaiha adyanur rusuli wa ma unzila ilayhim waɗannan asallan guda uku rububiyya uluhiyya al-asma wa sifat dukkan addinin annabawa yana kai kawo a kansu ne duk wani annabi bai saba ma dan uwan shi daga cikin annabawa akan wannan ba ba abin da ake iya samun bambanci bane ba kamar abin da ya shafi ahkam na furu'a bane yanzu abubuwan da suka shafi hukunce-hukuncen sallah alwala aure saki da sauransu ana samun bambanci tsakanin shari'ar wannan annabi da wancan annabi likullin minhum ja'alna shir'atan wa minhaja Allah ce kowane ɗaya daga cikin annabawa mun ba shi shari'ar shi da tsarin gudanarwarsa amma addini asalin addini na tauhidi kenan waɗannan abubuwan guda uku babu saɓani cikin annabawa a kansu shine tauhidi na rububiyya uluhiyya da al'asma'u wa sifat wanda abin da ya tattaro su shine la ilaha illallah shine kadaita Allah da bauta shine nisanta shirka da hana mutane hada Allah da wani kowane ne cikin halittunsa shi yasa Allah ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut malan yake cewa wa hiya al-usulul kibar sune manyan tushina allati dallata alaiha wadda wannan kalma ta nuni akan su wa shahidat biha al-uqul wal fitar kuma hankula da dabi'u na mutane ma sun yi shaida akan haka a hankalce ma ka san ba wanda ya cancanta abauta ma wasi Allah وهذه الكلمة الطيبة وأن كلمة ميسركي ميسبتا كلمة التوحيد لها شروط تنادوس شرطة لا بد من تحصيل شروطها حتى تنفع قائلها babu makawasi an samar da wa'annan sharuɗa kafin ta amfani wanda ya faɗe ta ba faɗa da fatar baki ba domin mun ji ai fir'auna ya cika da ita amma bata amfane shi ba munafikai sun faɗe ta bata amfane su ba balhum fid darkil asfali minan nar sai wanda ya cika sharuɗa wa hadhihi shuruɗu waɗannan sharuɗa na la ilaha illallah zakaraha ash-shaykh hafiz hakami fi as-sulam shaykh al-hafiz shaykh hafiz al-hakami ya ambace su a cikin sulamul wusul wanda littafi ne nazmi ne waƙe ne akan abin da ya shafi tauhidi da usuluddin da wasu daga cikin ɗabi'u na kwarai gashi nan inda yake cewa man qalaha mu'taqidan ma'anaha وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المتفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير وبشروط, ثب وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها والعلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب ملكي تشوى من قالها معتقدا معناها دون دي لا إله إلا الله yana mai kudurin ma'anarta ya san me take nufi ba wanda zai zo yi ta la ilaha illallah la ilaha illallah amma miskini bai san la ilaha illallah ya zuwa gurin boka yana daura layu yana kaza yana kaza ta la ilaha illallah bai sani ba miskin to ya san me take nufi wa kana amilan bi muqtadaha kuma ya zama yana aiki da abin da ta hukunta duk abin da ta ce ayi yayi duk abin da ta hana ya bari fil qawli cikin magana wal fi'li da aiki akwai abubuwan da magana ce ke rusa la ilaha illallah akwai abubuwan da aiki ne ke rusa la ilaha illallah di ya kiyaye wa mata mu'minan ya mutu yana mu'mini yub'athu yawmal hashr najin amina wannan za a tayar da shi ranar alkiyama a matsayin wanda ya tsira amintacce daga azabar Allah Allah ka amintar da fa inna min ma'ana fa inna ma'anaha alladhi alayhi domin ma'anar la ilaha illallah da aka tsara ta akan shi dallat yaqinan wa hadat ilayhi ta yi nuni bisa yaƙini kuma ta yi shiryatarwa zuwa gare shi menene ma'anar allaisa bil haqqi ilahun yu'badu cewa babu wani abun bauta da ya cancanta abauta mushi da gaskiya illal ilahul wahidul mutafarridu sai dai abun bautan nan shi kadai wanda ya kadaita ubangiji subhanahu wataala bil khalqi wanda ya kadaita da yin halitta war rizqi ya halitta ya kadaita da azurtawa wa bit tadbiri ya kadaita da gudanar da al'amura ba mai halitta sai shi ba mai azurtawa sai shi ba mai juya al'amuran kowa sai Allah subhanahu wataala jalla ani shariki wan nadhir Allah ya fi karfin a hada shi da wani ya fi karfin a kwatanta shi da wani a cewa na irin shi wa bi shurutin sab'atin qad qayyidat wannan kalma akwai wasu sharuɗa guda bakwai da aka dabaibaye ta da su aka daure ta da su wa fi nususil wahyi haqqan waradat wanda cikin nassoshi na Qur'ani da sunna shine wahayi dukkan su da gaskiya suka zo domin alqur'ani wahayi ne sunna ma wahayi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inni qad utitul qur'an wa mithluhu ma'a an bani qur'ani da irin shi tare da shi daka sunna ma wahayi ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daka wa'annan sharuɗa suna cikin alqur'ani suna cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa innahu lam yantafi qailuha domin mai fadin la ilaha illallah ba zai taba amfana da wannan kalmar ba bin nutqi dan kawai ya furta ta sun ce inda ka ce la'ila ilallah shi ke wannan murji'anci e ka faɗi la'ila ilallah kuma ka kiyaye za mu ji dalilai illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna da ilimi da gaskiya sai an kore shakku sai an kore ɗarɗar da kokonto sannan mutum zai zama musulmi ba wanda yake ganin ai su ma kiristoci lalabe suke su ma musulmai lalabe suke yahuda ma lalabe suke wannan bai san la'ilaha illallah ba ba musulunci ba musulunci dole sai ka yadda cewa ba inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ba wanda zai zama kubutacce ranar lahira sai in ya ji amma Allah da musulunci illa man ata Allah bi qalbin salim wanda salamatul qalbi salamatuhu min ash-shirk dole zuciya ta kubuta daga shirka dole ya zamanto babu shirka babu kafirci a cikin zuciyar wanda zai je ma Allah subhanahu wataala kafin ya samu tsira ya samu shiga gidan aljanna daga furta la ilaha illallah ba zai amfanar da shi ba illa haythu yastakmiluha sai bayan ya kammala tattaro waɗannan sharuɗa guda bakwai yayi imani da su ya bi su ya mika wuya zuwa gare su wal ilmu wal yaqin wal qabul ga sunan sai ya fara lissafowa akwai ilimi dole ba a bukatar jahilci musulmi dole sai ya san menene la ilaha illallah kaga karatu ne na wajibi da matalabul ilmi faridatun ala kulli muslim ba abotar Allah da jahilci dole sai ya san kalmar la ilaha illallah wanda yake fada a kiran sallah da tada iqama wanda yake fada a cikin wato ainihin alqur'ani da sunna wanda yake fada a cikin zikirin safi da na marece da kaza ya san me take kumshe da shi na ma'ana wal yaqinu sa'annan sai ya samu sakankancewa ya zama babu shakku babu wani kokonto da gaske ya samu yaqini akan wannan abin da yake faɗa fa shi kadai ne addinin gaskiya wal qabulu sa'annan sai ya karba abin da la ilaha illallah ta zo da shi na bautar Allah shi kadai kenan sai ya zazzage dukkan abin da ya shafi wato ainihin shirka ne abin da ya shafi kafirci ne sai yayi yaki da shi kuma walin qiyadu sai ya jayu sai ya mika wuya ya mika kai ga abin da la ilaha illallah ta zo da shi na ma'ana ya gamsu ya fada ya furta ya aiwatar babu munafunci babu sakayawa babu wani goye goye faddiri ma aqulu yace ka fasan abin da nake fada dan ya san shi me yake fada din kai ma ka sani wasidqu da gaskiya ba a faɗinta da ƙarya munafukai sun faɗe ta amma ƙarya suke yi idan ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah ya ce mi wa ma hum bimu'minin kaga sun faɗi la ilaha illallah amma ƙarya suke kai ka faɗa da gaske idan kana so ta amfane ka wal ikhlasu sa'annan sai mutum yayi ikhlasu yayi dan Allah ya tace zuciyar shi ya tace wannan kalmar ba da ita ga wani Allah ba kowane ne wal mahabba sa'annan so da kaunar wannan kalma so da kaunar masu wannan kalma ka so muminai da suke kan wannan tafarki waɗanda suke ahlus sunna wal jama'a ahlu la ilaha illallah waffaqaka Allah lima ahabba malan yayi addu'a daga ƙarshe cewa Allah ya datar da kai zuwa ga abin da yake so waɗannan baituttuka da waɗannan sharuɗa guda bakwai za mu zo mu ji kowane sharaɗi malam ya ƙulla mai babi ya yi bayani a kan shi filla-filla don abin ya fito mana fili sai ce wa kad ƙuyyida ta hadihin kalimatu tayyibatu bi quyudin thiqal wannan kalma mai tsarki fa an dabaibaye ta da wasu wato dabaibayu waɗanda suke masu nauyi an maka mata wasu an hanko minot ko minot kuke ce mishi ko abinda ake daure hannun barawo minot to an an labta mai wato an hanko ne masu nauyi da irin kukumi din nan da sauransu hiya athqalu ala man adallahu Allah min aljibal wallahi wa inna sharuda da aka kewaye la'ila illallah da ita sun fi nauyi akan batacce fiye da duwatsu wanda Allah ya batar da shi ya iya kiyaye wa'annan dokokin ya fi mai wahala akan a ɗaura mashi manyan duwatsu akan shi ai abin dama baka ji mu'ad da ya tambaye annabi sallama ya gaya mai aikin da zai kai shi aljanna ya nisantar da shi daga wuta cewa laqad sa'alta an azim ka tambayi babban abu amma wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alayhi amma ba abu ne mai sauki ga wanda Allah ya sauke masa to kai kana zama a saurari karatun nan wani in miliyan zaka bashi ai ba zai iya wallahi ba zai iya wani ba zai iya zama ya saurari ko da Qur'ani ake karantawa abin zabi ne daga Allah wa ashaqqu alayhi hamluha min as-salasil wal aghlal ɗaukar wannan kalma da wa'innan ma'anoni da wa'innan sharuɗa da wa'innan kuyurdin ya fi mai wahala fiye da ɗaukan manyan sarƙoƙi da kukumai manya-manyan kacoci ɗaura mai irin kaca ta tarabto irin motan nan da take rusa gidaje da wannan kacar da take tafa da ita ya fi jin sauƙin ɗaukanta a kan ɗaukan wannan karatun sau da memorin shi virus ya mai yawa giris ya ɓata memorin ko an tura ba zai tafi amma man waffaqahu Allah wahada to amma fa wanda Allah ya datar da shi ya shiryatar da shi wa yassara lahu subulan naja kuma ya sauwake mishi hanyoyin tsira wa ja'ala hawahu tab'an lima ja'a bihi rasuluhu wa mustafa Allah ya sanya abinda yake so shi wannan mutumin yana bin abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne zababban Allah fa hiya ashalu alaihi wa aladhu ladayhi min al'adbi dhulal min al'adbi dhulal to shi mumini na kwarai da Allah ya datar da shi wannan kalma tare da ma'anoninta da sharuɗan nan da wa'innan da baibayun za su fiye mai sauƙi za su fi mai daɗin ɗanɗano fiye da ruwa mai ainihin sanyi wanda yake lafiyayye mai daɗin sha al'adbu mai daɗi al'adbu azzulal shi ne dai al'adbu safi sannan baridun salis ruwa wanda yake tatacce ba gurbatacce ba kamar irin ruwan gora misali ko ko ruwan zamzam gane ai karshen eh karshen dadi da tsafta kenan ruwan zamzam az-zulal shine tatacce as-safi kenan tataccen ruwa kaga ba ba ruwan da yake zamzam zama tatacce to wanda Allah ya yassare mushi shari'a to fahimtar wannan karatun da aiki da wannan karatun da yadda da abin da karatun nan ya zo da shi da za mu je daga kitabuwar sunna ya fi mai sauki kuma ya fi mai daɗi da nasuwa fiye da shan ruwa mai sanyi mai daɗi mai garɗi wanda yake ba gurbatacce domin ai wato kowa da nashi aikin kowane allazi da nashi amanu ko amma wani allazin kafaru gare shi wani allazin za ga kafaru ne a gaban shi zai shi wani inda zama aka yi ana ta bayanin karamomin shehunne to nan ne za ga yana samun bisaf yana samun wato ainihin walwala da zumudi ba ya so a tashi amma ana zancen haƙƙin Allah to wa idza dhukira Allah wahdahu hushma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah kace idan ana ambatan Allah shi kadai to zukatan wanda ba su imani da lahira ba dugun zuma suke ba su jin dadi sai ana ta zagin mutane ba muka zaga karatu ne ko gane ku wala ajaba yace amma fa kai mamaki fa wasiyatullahi ta'ala li ibadihi hiya kalimatu tauhid al-fariqa bain al-kufr wal islam ko kuma wala ajaba ba abun mamaki ne ba saboda wasiyar da Allah ya mabayinsa ita ce kalmar tauhid al-fariqatu bain al-kufr wal islam wanda ita ke raba tsakanin kafirci da musulunci ita la ilaha illallah raba gaddama ce ta ta maida al'umma kashi biyu fa minhum shaqiyyun wa sa'id akwai tababbu akwai rabautattu wanda suka azurta suka samu tsira wanda suka bi ta ke Allah ka sa muna cikin su qala ta'ala shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuha Allah ya shar'anta muku irin addinin da yayi ma annabi nuhu wasiya da shi musulunci kenan wallazi auhayna ilayka da dai abin nan da muka yi maka wahayi ya rasulullah ya rasulullah sallallahu alaihi wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa da abin da muka yi ma annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa wahayi game da shi menene shi an aqimud dina cewa ku tsaida addini tsayin daka wala tatafarraqu fihi kar ku rarrabu a cikin sa kar wannan yabo wata dariƙa wannan yabo wata kungiya wannan yabo wani ra'ayi wannan yabo wani san zuci a duk ayi watsi da wannan a dawo kan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani sannan me wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun Allah ta'ala ya tsare to sai mala yace wa hadhihi shurutu hiya wa inna sharuta zamu ji su kaga anan ya kawo daga hafiz hakami a cikin sulamul wusul ga sunan a dunkule guda bakwai zamu zo mu ji kowanne da babun shi sharadi na farko shine al-ilmu na biyu shine al-yaqinu na uku shine al-qabulu na hudu shine al-inqiyad wal istislam sa'annan na biyar shine as-sidqu na shida shine ainihin al-ikhlasu na ainihin bakwai shine al-mahabba kowanne babi ya mai fasali ya mai mai zaman kanshi dan abin ya fito fili insha Allah ta'ala sati mai zuwa za a sha karatu Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah